أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna magana akan hawan kyau tijjani da yi akan wannan a ƙutbaniya ɗinna da shekarar da ya hau da wurin da aka ba shi wannan matsayi to muna magana akan nan har dai malam kirkewa wa ala kulli halin to bisa da kowane hali ne fa inna nazim rahimahullah ta'ala malam min al-maridi على ما لم يطلع عليه غيره ومثله في ديانته وجلالته بكذا واتو آور واتو من ملك المريد أكتم ونم تو أمام كي تبيهم تو إذا تبيهم فأكروا وحيث جرى ذكر القطبانية العظمى عند أكا أمبتي مغنى القطبانية ببتنا وكان سيدنا رضي الله عنه سيرجانكم يا زما ممن أهله الله يا دقوان الله يتن تنتدكي للهلول بسوقات أقصى مراعها أمدي حرور ور وتنيسا حرور ور إتسيون مخالف بلا شك باكو كنت عندنا ورمو والحمد لله من قول الله إتتفلا بد بابك من العلمان بشيء مسند ونعم مما يشير لبعضهم ليس مني إلى بيان حقيقته من أجل حقيقة ربانية أنه حقيقة وأن مرين ومن إلى بيان حقيقته واتو علما مع علمه بيان أكمل منه أن مرين قربانية فنقول ما ليس من أجل الله المستعان والله شيني نتمكو أبن من تمكو سبحانه والمستعان yake neman tsari bi da lalibi da girmansa min zararin kalami kalami daga tuntuɓen alƙalami wani lisani da harshe da yake zakar shekul imamu jalal bin suyuti radiyallahu anhu imamu jalal bin suyuti Allah ya ji ɗansa ya ambata radiyallahu anhu Allah ya bi da shi kitabihi a cikin littafin sa al-mutaqaddimin zikiri wanda muka gabata nan jiya wanda yake tabbatarwa a cikin akwai kurdi akwai autadu akwai abdalu akwai nuzabawa a cikin wancan littafi ya faɗi ya ambaci hadisa ibn mas'ud radiyallahu anhu wani hadisi da abdullahi dan mas'ud ya ruwaito hadisan inda manzo Allah yake cewa inna lillahi azza wa jalla fil khalqi thalathun atim Allah a cikin halittar sa yana da wasu mutum wata halitta mutum ɗari uku qulubuhum zukatansu ala qalbi adama an halitta su ne bisa ga zuciya annabi adam alaihi salam walillahi fil khalqi hamsatun a cikin halitta kuma akwai wasu biyar qulubuhum su kuma zukatan su Allah ya halitta su na ala qalbi jibril alaihi alaihi salam bisa ga zuciya annabi malaika jibril amma ta Allah ta bada gare yasa ka cewa walillahi fil khalqi thalathatun akwai kuma su guda uku su kuma a cikin halitta sa qulubuhum zukatansu ala kalbi mika'il alayhi salam Allah ya ce na bisa ga zuciyar malaika mika'il amince Allah ya tabbata gare shi yace wallahi bil khalqi wahidun a cikin halitta Allah kuma akwai wani guda daya kalbuhu ala kalbi israfil kuma ala zuciyar sa ne bisa ga zuciyar israfil alayhi salam al haditha abu karshen hadisi kuma kala sannan imamu suyuti ya faɗa ba da iradi a to iddata ahbarin bayan ya zo da wasu hadisai da yawa a cikin wannan littafi nashi ma na su ga abin da malam imam suyuti ya faɗa a cikin littafinsa bayan ya faɗi wasu hadisai da yawa yace wa qala ba'd al-arifina yace wasu daga cikin masana Allah sun ce wal qudubu qudubi qudubi wal wahidu shine wannan guda ɗayan da aka faɗa wallahi bil khalqi wahidun qalbuhu ala qalbi israfil to qudubi kenan ne الواهي والوالد المذكور في حديث ابن مسعود قل لي يا جميل أن حديثنا من الله المسعود أنه على قلب إسرافيل عليه السلام فأما حديث تتكذوت عن ملائكة إسرافيل أمن تعالى يتبت عليه ومكانته من الأولياء matsayin shi wannan guda ɗaya kuɗi ina a cikin wale kannu kuɗaɗi kamar tubo ne fi da'ira da cikin da'ira allafi iya markazu ha wato da ta marasararta nan ta tara su duka kamar su ne tsugun da ke tsakiya a markaza bihi ya kausa salamul alam duk wani abu na salaha na alam duka to ba wani abu da zai auku da ta hannunka in ta haka ya imamu su yi ta wata karshe muhibbin shi ko muhibbin ya faɗa annal alfaba yake kudurai almustalah alaihim wanda ake kiran su da irin wannan suna la yakunu minhu fi zaman illa wahidun ɗaya ake samu a zamani wa huwa al-gawsu shine gawsu wa aktharu al-aqdali amma sauran qulubai la hukma lahum fil zahiri ba su da wani hukunci a zahiri wa ghayr al-akthar mafi yawa kuma su wato qulubai din kar yakunu lahum al-hukm wa tafsir za a samu wasu waliyan suna da hukunci suna da tafsiri الظاهر والباطن الظاهر لباطن وذكر منهم العمرين رضي الله عنهم عنهما يا أنبا يبقى أسمان الزام سوى وتعمر بن الخطاب إن رجت ثم إنم وأن فسد وكنت في الظاهر والباطن بتسريده وعلي بن أبي طالب كما رجت ينصر والحسين كما رجت ينصر وعمر بن عبد العزيز بن عمرين كالتين عمرين كالتين رضي الله عنهم الله يدرسوا هذا السجن قلوبي والنسج حكم في لتسريه إن أجمعين الله يدرسوا قبعها وذكر شو محي الدين شو محي الدين فيكم العربي أيضا فيكم ياتي رضي الله عنه الله يدرسوا أن الخطبة في قطبه يسمى عند أهل الله تعالى عبد الله أنا عبد الله أجل قلبي عبد الله وعبد الجامع أكن كلاسكم عبد الجامع وأن الإمامين سكوا عند سيدنا وزيرا أو أداما سنة بمنزلة سنة الإمامين بمنزلة الوزيرين سنة كما وزيرا فأنا أو أداما ويسمى الأيسر والذي رونا أهو daga cikin wa'annan waziran ya samma Abdul Malik Abdul Malik al-Jisr wal Ayman wanda yake zaune da azeban zaune da kuma عبد عبد ربه ابن كثير الصفا وابن جنسا وكان ابو بكر رضي الله عنه في ابو بكر الله الذي ان عبد الملك ان ولدك حق النبي kagan ko shi wanda yake zaune a hagu to idan wani idan wannan wali ya tafi shi na hagu shi ne zai hau matsayin shi wannan wali to sai dan abubakar saboda haka abin da ake ce masa abdul malik kaga shine ya zama halifa annabi sallallahu alaihi wasallam shine yana daga cikin waziransa shine na hagu wa kana Abu Bakar radiyallahu anhu Abdul Malik wa Umar bin Khattab abda rabbihi in adama ala ahad an-nabi sallallahu alaihi wasallam azamana annabi waziransa guda biyu Abu Bakar da Umar Abu Bakar shine hagu Umar shine adama to na hagu halifa halifar da kurbin da ya tafi ko kuma waliyin da ya tafi ko kuma annabin da ya tafi kan mazala wa ba da wafati alaihi salatu wa salamu bayan wafatin manzon Allah kuma sun ne abubakar abdullahi sai abubakar aka ake kiransa kuma da abdullahi a wurin wato kudubai kenan a wurin bayan Allah sun ne abdullahi wa umar kuma abdulmalik shi kuma Umar sai koma matsayin sayyidina Abubakar ya zama shine Abdul Malik dan haka sai na Abubakar ya tafi shi kuma Umar sai sai zama halifa wal imam alladhi warasa maqama Umar shi kuma shugaban da ya gaji maqamin sayyidina Umar shi kuma ake kiransa abda rabbihi wala yazalu al-amru haka wala man yake da zai ji ba tun daga zamanin annabi ila yawmul qiyamati har zuwa ranar qiyama yin kowane wani kowane irin kudi a yana da waɗannan wazirai guda sai a hawo ɗaya a dama abdulmalik abdurrabbi abdulmalik suke gadon sa وذكر عبد عبد الرؤوف المناوي فيما أنبت أن الإمامين وإن لم يتواجمني بدابين مكبرا وزيرا للقطبي ونفس الدنيا وزيرا القطبي الجوسي أحدهما ينزع عن يمينه على مساء ونظره إلى الملكوت يكون ملكوت كويس النبعة وهو مرآة ما يتوجه من الركن القطبي يكون شيني مدوب أبن الذي يتوى على قدم قطبي إلى العالم الروحاني ذو هذا عالم العالم الروحاني من الإمدادات ذو أبن الذي يتوى على قدم قطبي إلى جمال ليس التي هي مادة الوجود والتي هي توجه ساموة والبقاء والمدوى تو فيكما قلن تحيل بكنا والآخر كانكم أن يساري والتي هي منزا ونظره إلى الملك فيكما بعض التي قلوا في ملك في جدوبها وهو وهو مرآة ما يتوجه منه إلى المحسوسات shine madogon abin da yake fuskantowa daga wajen kudi na daga duk abin da ake iya ganin sa min al-madat al-hayawaniya daga tushe na na hayawaniya wa huwa a'la min sahibihi shine mafi wannan shine mafi girma mafi daukaka daga ma'amu daga wancan tantan wanda yake kallon malakutu a fa ya faru kuma saboda haka shi ke zama halifan kudi إذا مات إذا من قلب يوفد انتهى وقال محي الدين فيكم محي الدين ابن العربي يا فلا في وجهه الشمس والقلب إن كان ذا دنيا إذا قلب يا زما وأن الله يبقى دنيا يعني وصل وجه الله يبقى كل تصرف فيها لا زين تصرف في الشمس تصرف عبد في ملك سيده الكريم وأتريد أن تصرف فيه a cikin wato mulkin shugaba wato tasarrufin abin yanayin da bawa yake tasarrufi a mulkin shugaban sa mai girma wa in lam yakun lahu duniyan kuma a a kullu bin ya ma Allah ba shi duniya ba wa kana ala ma yatawallahu wato yana nan dai kan abin da Allah ya masa fata yi kawai lam yatasarraf lahu nafsun zuciyarsa ba za ta tsinkaye akan duniya ba bal ya kasu da nafsi inda alhajabi bai da sabiya sai ka ga idan wata bukata ta zo ta kuɗi sai ya je wajen wani abokinsa ya arzu alai hajata dabi'atihi ya ya gaya masa abin da yake da jinin bukata na kuɗi kasabi kamar ma'ana kamar ya je wurin sa yana neman ceto ga larura kaza ta same ni ina neman ina son ka ba ina son ka ba kuma amma fa kulubun ne amma Allah bai sa dukiya a hannunsa ba ko na tafi baya kallon ta in dai bukata ta zo akwai wanda zai sama ya ce to kai ka ji ka ji ka ji ka ji kashe su inda kuka mai yana neman ta a wurinsa sai ta nawala ha min muqaddar ma ta hataji ilayhi sai ya karfi gwargwadon abin da yake bukata a wurin wannan abokinan wala ya jiri su ala hajjatu illa lil darurati ba za ka ga ya je wajen wata bukata ba in larura ta zama samun ba yadda za a yi san zuci bari da wajen wani dan uwansa ko abokinsa ya nema a wurinsa sai ga lam yaji idan ya je wajen abokin ko dan uwa ko wani mazoyi ya nema kuma sai ba a samu ba da ja ilallahi sai koma zuwa ga Allah sai hadis tabi'ati a buƙatar wannan tabi'a ta da zai ta li'annahu mas'ulun anha dan abin tambaya ne ga wannan hada ta tabi'a بكونه واليا عليها من كل مجبن لمري أكنتا ثم ينتظر إجابتها لكن أنا في كما بألا كما في سوارو كما أبن الله فيما فعل وجدنا أبن ليروك الله إن أعطاه إن شاء إن الله يأتي أعطاه إن شاء الله يبقى عادلا أو عادلا هو يبقى يتنزو وكما أعطينا كما فمرتبته في مرتبة إرم وأنه قطبي وأن الله بيسا دنيا عن سواه الإلحام في السؤال ناس السلوك عن الله في شفاعة في سنة سياسة الذي هذه الجماعة الذي أرسى لخلاف أصحاب الأحوال أما فأقانوا والاسترسان للسماء بتاها عليه فإن الأشياء ثم أما بتاع أهواله تقوم على هممهم إذا مقالة تقول لهم ستار هو النوع من كرس أن يبكر لسوء أصحاب الأحوال وترهم الأسباب عن نفوسهم za su jefar da duk wasu sababai ga barin zukatansu fahim rabbani yuna su mutane ne wanda suke abin dangana ga ubangiji kurin da sun ta zo ga abu kawai sai ga abin ya zo kawai sai inda abin zai zo zai zo to su ne wanda suke ma'abuta a hawa da kenan su ko irin wanda ya ce irin wani shi ke nan sai da sai ya je wajen wani abokinsa ko ɗan uwansa ko wani masoyinsa ko wani almajirinsa sannan ya nema wani kuwa ka zan ji kudumin ya ma Allah ya ba shi dukiyar Allah ya ba shi wadatar yi abin da ya rama za ruwan Allah ba ita dukiya ba wata ababa ta wurinsa kawai rabbani yune da sun ka ina abin nan gana ga ubangiji su ma a asabul ahwal nan wal qalbu wal qurbu shi ko qurbi munazzahu anil hali abin tsarkakewa ne ga barin hali sabitun fil ilmi tabbatacce yake a cikin ilimi masdurun fihi kuma bayyanan ne a cikin sai na afsala in afla'ahu Allah idan Allah ya nuna masa alama ya kunu bisa ga abin da zai kasance akhbaran bihi sai ba da labarin wannan abin ala bi hadal irtiqari ta hanyar buƙatuwa wal minnatu lillahi da kuma wal minnatu lillahi da kuma baiwa zuwa ga Allah la ala bi hadal irtiqari ba ta hanyar alfahari ba in Allah ya nuna masa cewa ya ya munarrabi min an hali ya ina tabbatar da shi a cikin ilimi in Allah ya nuna masa ai abu kaza zai yi ya ji kenan ya koma zuwa ga bukatuwarsa zuwa ga Allah da baiwarsa zuwa ga Allah ma ba ta niyya ba ta hanyar alfahari ba wala ta duwa da wani arzu in zai yi tafiya ba ta da ƙasa zai yi ta ta kuɗe ya je gari ba ba a naɗe masa ƙasa wala yin fi fil hawa'i ko kuma a'a zan ji kawai akan tiska yana tafiya kamar jirgi wala alama in ko in zai tafi a ganci ya taka ruwa ɗan ɗan ɗan sai ba za a ganci haka ba wala ya kula min zai da sabarin ko ba za a ga ya ci abinci ba in ba yana da yunwa ba wala ya tsaro alaihi min kharfil adati min ma zikira ba za ka ga wani abu na sai da al'ada karama ba ta faru gare shi ba illa na hadiran sai kaɗan da amrin saboda wani lamari a yi da wani haƙƙun Allah yake tabbatar karfafa shi da shi sayan ba ala hotel ga wato harfin ada in karama in gado la yakunu zalika matluban lil qutbi ba wai qutbun ne zai nema ba a'a kawai Allah ne kawai zai yaba yadu'u iqraran zaka qutbi ne amma ga shi na yi yunwa la ikhtiyaran dan buƙatuwa ba wai dan zabi ba wani zubar alam nikahi wani lokaci za a zaga shi ya haƙuri aure bai samu ba ba abin da zai auren kuma kudu ne amma sai ya haƙura كذلك لعدم القول لو رجل يكو كل بني kuma komai na hannun nasa amma kuma Allah bin bashi abin da zai bace hakura ya alamu min dalilin nikahi ma yuharrijuhu ala qalbi ya san abin da zai sa shi kwaɗayi bisa ga bayyana a bayyanar da auren wa ta'alluqu bihi da soyayya zuwa ga auren fa inna la yatahaqqaqu lahu ولا لغير من العالم من أمولية أكثر مما يتحقق له بالنكاح إذا حقيقة با ba ba zai tabbata gare shi ba ko ga wani daga cikin masana Allah wato ubudiyya ba za ta tabbata ba shi da yadda za ta tabbata gare shi din ne kai a cikin aure din nan ya tsala maqasi a cikin haƙƙin kudubai wal arifina da masana Allah mimma yasulu bina zikruhu daga abin da ambatansa zai mana tsawo muka da zan faɗa ma'anar gharaba ma da yake tare da mu abin yi kwana fi hazal maqami a wannan wuri ma yujibu mu asali magana ne minun ila ma'rifati haqiqatil qurbaniyya ni magana akan ake so qurbaniyya to daga to qurbai ko wanne da irin da Allah ya ajiye shi wani ahal tasarruf ne wani ba a hada tafarwar wani waliyin ne ko mai yana hannunsa sai ya so abu zai yi in bai so abu zai yi ba amma sai ya ga a harka ta duniya ta zo kuma ta tsaya masa amma wannan bai hana shi cewa cewa shi a waliyin ne ba a to muka duba annabi annabi kwana nawa yake gidan ka ba shi abinci ba ba ba shi ne hikin gurin ba kuma komai ba na shi bane kuma komai ba da shi aka yi ba amma ka gaba yin wani lokaci gidan su ba ta a kwana nawa ce ba hura ba hura wuta wani ta abinci ba kuma komai na shi ne ka gani ko to da ka kuma ba wai dan kana wali shi ke na an zaka tafi ka je ka ku ɗaya ba ta ka tafi ko kana wali a ka taka ruwa ka tafi ko ka ba a cikin iska wannan duk ba shi ne wali saka ba to waliyai kamilai sun wuce sun bi karfin wannan وقال العارف بالله مثلا الله تعالى في عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنه الله يدري فيك واما القطبيه هذا مقام قطبانيه فجلت ان يقوم مقامها الاحوط الا من تزلل به yake ta ɗaukaka ta girma a ce wani ya kewaye da saninsa in ba wanda ya fanci da wannan makamin kurbaniyan ba ba wanda zai iya maka bayani yadda take وقال ذكر شيخ الدين شيخ محي الدين سيدي أبي القادر الجيلاني رضي الله عنه سيدي أبي القادر أن للقطب ستة عشر عالما إحاطيا الدنيا والآخرة ومن فيها عالم واحد من هذه العوالم مساعدين ثم وندا يرتبط بدون مطعين قربانية بعض ba wanda zai iya yin bayananta a sai da abu ƙasirin jirani ya ce kudubi yana da wato alam alam alam guda goma sha shida wanda ya san ku sani na kewayewa misali yanzu kama ce agogon nan in aka ɗaga agogon nan duk ƙarfen da ke ciki ka sani akwai ƙarfe kaza a cikinsa ɗari kaza ko ɗari biyu da kaza aka har haɗa aka yi wannan su sai ga alam ta haɗiya ko wayan nan a ce wayan nan abu abin da aka haɗa da aski abu kaza abu kaza guda kaza ne aka haɗa su suka zama waya to sai ga cewa alamin a haɗiya ka san komai duk abin da yake to ƙurbi ya san alam guda goma sha shida alam din nan ba a duniya wal akhiratu da duniya da lahira ba iya sa wanda ka tafi nan ba wa man fihi ma da abin da ke cikin duniya duka da abin da ke cikin lahira duka alamun wahidun alam ɗaya ne to na sauran goma sha biyar da hazil awalim alam ɗaya ne da cikin wannan alam da kudi ya zama ya san su sani da haɗi wanda kai sai kudi zai magana ha a fahimci maganarsa وفي أرجبة للشعراني أودكم أمسى لغير الشعراني يباير إن الله تعالى ألا بدو بذلك إذا أرى الإنزال بلائي ألا نسوي فكور مكان بلائي أو أمر شديد وألا نسوي حكم كرون أو مكان القطب فقد تلقاه القطب بالقبول قطبي إذا التبكير إذا شروع النمبر إلا الله ليس كمكم a gani ko ko ɗan matsanancin lamari da zai zo kamar ko da bibi zai tafa bil kabul ya karba wala hawbi da tsoro kuma yanzu sannan sai ya zo ma ya zahir wallahu ta'ala abinda Allah ya bayyanar ya bayyana da dinin alwahil mahwi wal isbati a lawhul mahfuzi akwai lawhul mahwi akwai lawhul isbati shi lawhul mahwi abinda ke cikin lawhul mahwi akwai a cikin lauhul mahawi akwai lauhul isbat in ya duba a cikin lauhul mahawi ya ga wannan abin ayyuka ya tabbata ba za a shafe shi ba ko kuma a'a ya duba lauhul mahawi ya duba lauhul isbat ya ga eh wannan abin za a iya shafe shi to ya zai yi wa hiya salatun atin wa sittuna lawhan allo eh eh eh guda 360 فإن ظهر المعو إذا يدوبا يقول إيه وانا أبو ذائي شافي جي والتبجيل ذائي تنزا جي نفذه إذا تدجي بقضاء الله تعالى لوكسن الله وأمضاه إذا تدجي بواسطة أهل التسليم أما تحيى ما أبو ذاكلوكي الذين هم خاصته ولتسونه في بندتوسا ولين الناس في بندتوسا نقضني فينجزون ذلك sai su zartar da wannan abu gaira alimina ba tare da sun san annal amra shi wannan lamari mufadun alaihim min gairi an an kwaranyo musu wannan abin ne ta wajen ta wani ta wani su shine kudi ta ne kudi abin ya zo aka bi da shi ta kansu wa in zara wa in zara lahu annal amra idan kuma shi kudi ya duba waɗannan alwahu ya zafi wannan lamari ne sabitun la mahawa fihi ba shakka abin ya dabbata rafa'ahu ila qarab adadin to sai dauko wannan bala'i sai kawo shi zuwa ga mafi adadin nan mafi kusa da aka ce akwai bakwai akwai ko wani wancan da muka faɗa adadin waliyan da muka sai dauko shi zuwa ga mafi tsantsancin adadin nan wannan zubatin wa kuma alwazi imamani wanda zai kawo musu da imamanin nan wanda suke zaune a hagu da kadarama sai ta hammada ne sai su dauke duk wannan nauyin bala'i din ثم يرفعان يجيز توجيه إن لم إن لم يرتفع إن كل توقع هما بس كما توقع ما أتوقع أتوقع كما إلى أقرب نسبة منهما أقرب منذ هذا مهدي نقصد su a kenan hum la autadu suna autadu dinnan wa hakaza nujabawu wa hakaza nuqabawu wa hakaza afradu haka za a sai ana rage bala'i ana rage bala'i ana rage bala'i ana rage bala'i hatta ya tanawala ahlud da'irati jami'an amma abu da da'irar nan kowa shi ma sai an tattura masa wannan bala'i kuma da al'afradi sai kuma kai wajen afradu wa ghairihim da wasu min al'arifina na daga masana Allah ila ahadil mu'minina kai da kai su ma bala'i a kawo mu'minin su ma su dantala wa ma yuhassu bihi ba'dhu an-nasi مما لا يعرفه لهم لا ما لا يعرف له صبرا من ذلك كيف هو صبر مجاهما سأني موقع مجزوما وأن الرجل لا إلا سرسل لأنا يجب bayan farko wayannan wani ya dauke duk bala'in ba san ba kuma kala sannan malam yace walau lam yahmil al-qudub inda qudubi ne dauke wa jama'atuhu da jama'a sana da muka da muka faɗa inda ba su dauke al-bala'a wannan bala'i an al-alam da halitta ba la talaka al-alam fi lamhatin halitta gaba shi kai sai ta bai zan babu qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce walau la dab'u llahi an-nas ba'dahum li ba'd لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين في معنى وانا عالم بعدن وضو سنا دوكي وضو بلائي ما دا قفا تاباتي ولكن الله ذو فضل على العالمين الله ما موسم فللاني ذا ذا ذلك جبرتك وقرت إلى سيدنا مولانا القطب الفرداني أبو العباس سيدنا أحمد بن محمد السجاني رضي الله عنه عن حقيقة القطبانية أنت من جود الجاني ثم هي حقيقة القطبانية إيه فأجاب رضي الله عنه تشهد دم بعد أمسى بقوله اتيام دفع ذلك على القربانية هي الخلافة العظمى عن الحق تبارك وتعالى من أجل القربانية خليفة الله نبضع مطلقا فهو الكيدي في جميع الوجود أدكا مالكا جملة وتفصيلا كجملة جرد بيوعد كده حيث ما كان الرب إلها جملة أدكا الله أبنجي كان هو خليفة sai ta tare da hukumar tambayi suna riba Allah a zarta da al'amurra sai kure ma alai uluhi Allah ta'ala da duk abin da ya zama Allah ne Allah ba da shi kuma shine halifan Allah ثم قيامه بالبرزخية العظمى بين الحق والحق sannan kuma sun ke tsayawa da barzahiya madaka tsakaninsa Allah da halitta wala yasu da khalqi shay'un ba wani abu da zai samu halitta ka'inan ma kana koya abin yake ne alhaji daga wurin ubangiji illa bi hukumul qutbi sai da hukuncin qutbi wa tawallihi ya badan an alhaji shi ne zai jibanci mai wa Allah wannan abu ko tawfilihi kullu qismat ila mahalla shi zai sarar da kowane kasakaje da barabe zuwa ga inda za a ba a kai ثم قيامه بالوجود sannan kuma shi ke tsayuwa da samuwa bi ruhaniyati da ruhaniyati fi kulli zarratin min zarratil wujud a kowane sai sai daga sai kowane samuwa jumlatan wa tafsilan wa tarzakauna sai ta zahalinta kullahu gaba daya asbahan kamar jiki ne la harakata laha da bai da motsi wanda ma huwa ruhu fi kutubi ne ruhi alqaim biya wanda yake tsaya cikin jumlatan wa tafsilan wa qiyamuhu biya bi arwahiha yake tsaye a cikin rayuka na jiki ko a jibahiya da jikin dukkunan kuma tasarrufu sannan kuma tasarrufan sa kuma jin maratibul awliya a cikin martabobin waliyai فيذوق مختلف عن أبواتهم هو نزوتي دون ولي يدندنا توجي كتب النم يا يا دندنا هو نمطعي دي هو ون ولي يا هو ويا هو يا تنسير مدين دي هو فلا تكون مرتبة في الوجود للعالمين والعزياء خارجة عن ربي باوة مرتبة أهلك دون مثلا ألا تكتامو قوة لي وتكفتنا قبلكم فيلي خنت وآياتنا kowane mutasarrafi da niyya shi ke tasarrufi a cikin dukkan da wal mu'min da arba da shi ke madadin duk masu gida wala wa yahtisabu bi sirri maqdum kuma ya na sirri ke banta da sirri wanda ke abin ke banta allazi la maqma ala hadin gidan fi walla ba mu kwadayin ruskar irin wannan maqamu la yadri illa muhammadu lahu fi muhammadiyatin khairu waqfati kamar da ya kudu barjati ثم قال رحمه الله رضي الله عنه سلم ترجمه ومعنى البرزخية العظمى معنى البرزخية الأبدية قيامه بين الحق والخلق في الجزء الخير فكان ألا لعلك بالنيابة عن الحقيقة دين الكريمة نائب إذا حقيقة محمدية ويحتجاب أيضا بالتحقيق بأمر الله في كل مرتبة من مراتب الوجود شيء كما تشوفانك نتكلم كان سوى عند نمر الله في قوة مرتبة لك في مرتبة مرتبة قوة ويدعي بكل مرتبة حقية أو خلقية في كبار قوة مرتبة حقية تحلتك قوة الله ما تستهقه لأمر سمك من الأدب لدى النبي وليس هذا هذا لغير من العالمين وننسى في كل جيدة ثم مثلا الله غير غير وننسى في كل جيدة وننسى ولا لمفاتيح الكنوز مفاتيح الكنوز مفاتيح وننسى فهو آه في جميع هذه الأمور جد أتسمى إنها الأمر على مقبضاء خليفة النبي صلى الله عليه وسلم كنا خليفة النبي دون جميع الأولياء ما بقى صورا وحجبا كنا خليفة النبي وبالجملة ما نتشوف إذا باكي إيه وهو في جميع المراتب في كتب الدين كمرتبوبي بالنسبة لجميع العارفين من أن دنغنا في سورة مثلا الله ومن وراءه لك والنبايا وأن لكبايا بمنزلة بمنزلة إنسان العين كما الإنسان العين من العين لجئده أغنبو قائده قابري قابري قاونا تبو أسمتي wannan farin da wannan farin da ke binsa duk ba su yi ido ba wannan tsugon da ke ciki shi ne ganin da zarar wannan tsugon an cewa zai zuba a idan gara gara da kana gani amma baya gani shi kuɗi ne shi ne jirgi shi ne tsugon kamar da kawara shi ne tsugon na da'ira waliyai shi ne shi ne ganin بمنزلة إنسان العيون إنسان العين من العيون به يرحم الموجود آه به يرحم الوجود به الله يكون بأنبائي وبه تزيد العقادة بسيه حكمة وتفائلة الجزوة فرنوها على نجميع الوجود لتذكر ساممه وبه يبقى الوجود بسيه ما حدثت تجي وانزوى في بقاء الموجود وانزلت من سامر انتهى بلفظه ياتيك إلى لفظك آه وبعض وبعض مع وبعضه لو سائلك انتهى بلفظه من الجانب haka ya zo wannan bayan a cikin littafin da bi ma'ana wa ba'dhu min wa ba'dhu min al-jawahir haka ma yazo a cikin jawahir wannan bayan da muka fara wa an radiyallahu anhu an karro ga shi dan Allah ya garje ku min awsatihi yana daga sifar qulubi an yura aliman kadahilin ablaha fadinan akhizan tarikan rajiban rajiban sahlan asiran hayyinan sa'ba to sai aka gane qulubi inda yana da cikin tsohon kudin wani lokaci su zan fi kamar malami wani lokaci kuma sai da kamar ba malami ba wani lokaci su zan fi kudin ne amma wayo mai wayo wani lokaci kuma zan fi kamar dolo bai da wayo don ka ce kudin ne wayo ne kaga sai mara wayan da sai mara wayan ya zo ya wuce ka ko kuma a'a da an masa abu kaga Allah ya mai da marjani ka abin da aka yi masa wani lokaci kuma sai an wada masa da gaba abin da ya faru don ka ce in sai waje sai wanda yake in bawan Allah ne ne da aka ne abu kaza abu kaza bai da hukuma to sai kaga sai abu abaka a ba annabi bane yana yana fajada aka dauko mahaifa ta damuwa aka dora masa eh Allah kuma bai wani abu ba eh ko don ka ce wannan a dai a sai sannan an maka abu da an yi wani abu nan da na a za ta hota da na ko a yin ta ce haka yadda ya haka yau annaba abin bai ba a gango shine mai hamza gida ya ladahu ma mana al'ardu min al-khafi aw kasara sama'u kai wannan abu da aka yi wa annabi yana sallah a dauko mahaifar taguwa a sa masa a ka annabi ya tsawo da sajada sai da sai da zo da cire mai sajidan nan kai ne yasa ma kasa ba ta cire da wannan mutanen bane akan na mun da aure mun fa au ta cire sama'u me yasa ma sama ba ta fado wanda suke wannan bane sai da annan annan jarima kana kariman wa rahiman fa ukhira al-istibahu ta abin da yasa wanda aka yi wa abin wanda zai nemi fansa da ne jin kai ne da za aka jinkirta sakamakon sai an ji lahira saboda haka bayan Allah ce kar ka cewa an wa bawan Allah abu Allah bai yi komai ba ka ta'a wanda bawan Allah ne ya za a yi masa abu kuma Allah bai ba tarikan ka gani ko ahiran tarikan wani da an mai abu za a ahiran Allah ya kama wanda ya wani kuma ga tarikan an masa abu ba abin da ya ba zahidan wani kuma zan ji a'a mu san duniya ne gidaje motoci mataye masu kyau kai duk kawace kawacen duniya ma za a zanci don ka ce a wali ba wani da kawar duniya sai sai wani wali ne ya zo kudurin ya zo kuma mai san duniya ne mai san duniya ne kuma amma kuma san duniya ta shi bai shagaltar da shi da Allah ba a gani urjalin lafiya yin tilaratun ko wala bayan an zikirin la suna tilki amma bai hana su da bai raba su da Allah ba rajiban zahidan rajiban sahlan kaɗan ji wani mai saukin kai a tsiran wani kuma san shi mai wuyar da mani kuma kulubun ne ko kuma wali na ma wuyar da mani ne wani kuma san shi mai saukin kai hayyinan sa'aba wani lokaci ya shi mai saukin saukin hali wani kuma san shi mai mawuyacin lamari to da ka kaga gane kuɗi abu ne wanda yake mawuyaci haka ce da gane ce dan shi aliman kajahili ablaha fa'inan ahizan tarikan zahidan راجبا سهلا أسيرا حينا صعبا باب صحيح بقوة الله نهي أقوة بإن دا الله يسو خير خير ولي أقوة خير من يسو ko an ta hanyar wadata ko ta hanyar haƙurin ko ta hanyar ajiyar haƙurin ko ta hanyar san duniya ko ta hanyar gudun duniya duk ba da Allah baya alhamdulillah fatiha da salatul fatiha mun manta ba mu yi akwai su da'una a man bidda na tara bi mahaifiyar su tara su akwai kuma wani ɗan da shi ma yara su tasu na biyu su ya gaya su da ga makaranta musu su da'un shi ko kan tasa su da wallah su tafiya salatu ba da zuwa ba Allah ta da damu ba. Maruwa da mabawa ya الله يقول ثم لا تنسى لا تغرد من كلمة على العمل ثم لا تنسى ولا تنسى قولنا بها ولا تكون تستطيع وتكون بها وليا ونصيرا انت ولينا ولنا ونصيرنا بذلك واتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا يفعل من أصحاب ربك رب الأمان الحمد لله رب العالمين